assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na daren ashirin da takwas ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekarar 1446 wadda ya daidai da 27 ga watan ɗaya shekarar 2024 miladiya 2025 miladiya mun haɗa a wannan masallaci na sheikh muhammad kabir ahmad azare da ke unguwar makara huta cikin garin azare jihar bauchi najeriya domin ci gaba da gabatar da darussa da muke waɗanda suka shafi wata Ramadan zama biyu da suka gabata mun yi magana a zaman farko akan abin da ya shafi muhimmancin tuba a rayuwar musulmi gaba ɗaya musamman a wata Ramadan musulmi babu wani abu da yake janyo masa sharri babu wani abu da yake janyo masa masifa babu wani abu da yake janyo masa kuncin rayuwa da fatara da talauci irin sako an gane ba iya musulmai ba duk duniya in ka ga wani abu ya faru na wato ainihin masifu da bala'ai to Allah ya ce abubuwan da ayyukan hannayenmu ne suka aikata wa ya'ku an kathir Allah ya ce da yawa ma yafewa yake amma in an saba wa Allah baya tafiya haka abun a banza matukar ba a gaggauta tuba ba to hakika sakamakon wannan aiki da mutane suke aikatawa sai me sai sun gan shi ashabu sabat in muna karantawa a tarihi mutane ne da aka ce su su kowace rana banda rana asabat suke su din suka cire asabat din daga ƙarshe sai ya zamo rana asabat din kuma da wato ainihin aka ce kasi sai aka jarabe su sai zamo kifayen sun fi bayyana a ruwa ya za a yi shaidan sai musu wahayi wani irin wahayi ya musu sai musu bunga suka yi bunga rami ɗan ƙarami sai suka yi wayarin yadda ran asabar ɗin mai sai wato ainihin kifi sai ya gangaro sai ya shiga sai ya kasa fita saboda baya ruwa da yawa a ciki ba za su zo su ɗebi kifin ba sai ran ladi kun ga an ƙi me an ƙi cin biri wai an kome an ƙi cin an sha romo ko to haka dai hausar kun gane a su hilarsu da suke gani wai ba su yi ranar asabar din ba masu wa'azi suka hane su suka ƙi hannuwa Allah ta'ala hukumar da ya musu sai ce da su kunu qiradatan khasi'in duk ku zama birra eh duk suka juye halittar su ta rikide suka zama biri mu yanzu ba dan Allah yana yafe mana ya gafarta mana ba ya kuke ga abu nawa Allah ya hana muke yi kenan da wata ran kawai sai kaga mutum ya rikide to amma kun ga mu al'ummar annabi sallallahu Allah mana falala ta daban to ya kamata mu rike girman wannan falala din mu guji aikata sabo sabo yana da sharri fir'aun da ya ta sabo kun ga yadda karshen sa ya kasance mutanen saba duk wata ni'ima da ka sani ta lambu da yanayi mai daɗi ba wanda Allah bai ba su ba amma da suka saba wa Allah sai Allah di ya ɗauki wannan ni'imar lambu ɗin aka canja musu kuma yanayi saboda kyakkyawan yanayinsu ko sauro ba su da shi ko guda saboda tsabar tsaftar yanayi mace in ta dau kwalla a kanta ta shiga ta lambu kafin ta fita ta duka mangwara ta duka ayaba duk kwallonta ta cika amma Allah ya ɗauke wannan ba dan komi ba saboda sabo kenan mafi sharrin abin da mutane suke aikatawa shine mai shine sabo sabon kuma da mutane yanzu suka rena shi yanzu mutum ne ya daura hoton shehun sa auyan sai yana cewa shehun Allah ne ko kuma yana bautar shehu wani ma a gidan a gidan ku yadda kana kallon sa ka rabu da shi ka gan shi yana kafir shi da shirka ko ya ce ma ya daina sallah shehu ya dauke musu irin wannan kuma muna gani mun yi me mun yi shiru a tunanin ku zai tafi a banza cewa Allah ya rike abokin tarayya fa zagin Allah ne Allah ya ce dan adam yana zagi na baya dacewa ya zage ni yana cewa na rike abokin tarayya alhalimi yana cewa na rike da alhali ba rike abokin tarayya ba amma yanzu mutane nawa suke cewa mi shehu ma Allah ne kuma duk abin da ake yi wa Allah suke wa shehunan su don haka wannan kenan don haka mu gaggauta tuba Allah ta'ala ya magana akan ahlul kitab da suka riki annabi Isa da Maryam a matsayin ababen bauta Allah ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna me zai hana su tuba sai istighfari ma'ana wanda ya ce annabi Isa ma dan Allah ne in ya tuba Allah zai karbi tubarsa ina kuma kai da kake aikata ƙasa da haka sannan sati da ya wuce mun yi magana akan muhimmancin ciyarwa a ta Ramadan hakika masu hali da za su yi koyi da abin da suke gani ana yi a ƙasashen Larabawa idan sun je da an ɗauke wa al'ummar mu yawancin yunwan da take fama da ita wallahi akwai masu kuɗi a Najeriya kuma akwai kuɗi a Najeriya amma marowata ne a Najeriya shi yasa ba ma son su ba sa son mu kuma musulmai ne amma akwai kuɗi kuma akwai masu kuɗi to Allah ta'ala ya kwadaitar da masu dukiya da su ciyar Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala shafa'a Allah ce ya ku masu imani ku ciyar tun kafin wani yini da zai zo ba saya da siyarwa kuma mi babu wata abokantaka da kauna sannan mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana dukiyar da kake aikin alkhairi ita kake mora amma duk wacce ka bari a bayanka to giwa ta mutu ne an gane kuwa ƴaƴanka za su zama ƴan alhaji wani ma ya zama sabon alhaji to iya abin da kai wa kanka na ayyuka na alkhairi ciyarwa to shine zaka samu ladan sauranan gobe kiyama dan haka masu hali su ciyar kewaye da kai zaka samu akwai mabukata ko hatsi ka saya wa mutane ka ba su in wadarka ta wuce hatsi ka sai shinkafa ka ba su in za ka iya haɗa musu da wani kuɗi ma ka haɗa musu da za mu yi haka to da mun taimaki kanmu da mun taimaki kuma al'ummarmu kanmu muka fara taimaka da farko saboda za mu samu sakamakon ranar alkiyama sannan mun taimaki al'ummarmu kuma 'yan uwantaka ta musulunci ta bayyana Allah ta'ala ya shiryar da mu yau insha Allah ta'ala taken darasin mu shine bisharar Allah subhanahu wata'ala ga masu azumi da kuma bisharar annabi sallallahu alaihi wasallam ga masu azumi sannan zan karanto dai daga littafi malami na Sheikh Salih bin Ta'ab bin Wahid littafin shi mai suna al-bisharat an-nabawiyya durus wa izat wa ibar wato yau kenan zamu ji cewar wace bishara Allah ta'ala ya wa masu azumi wace bishara annabi sallallahu alaihi wasallam wa masu azumi nan ma wasu daga cikin lalatattun 'yan ɗariƙu ba sa ciki wanda suka ce an ɗauke musu azumi domin akwai waɗanda lalatattu a ɗariƙu za su ce ba sa mi azumi kamar yadda ba sa sallah wannan kuma ba shari nake musu ba muna zama da su ne wallahi ba sa sallah wasunsu kuma ba sa yin mi ba sa azumi sai su ce ma wai su 'yan ulcer group ne wallahi da sun san yini na lahira ko da sun yi ta azumi tsawon rayuwarsu kullum da ba su sha ba ranar lahira za a tashi da gawurtacciyar yunwa da kishi gawurtaccen kishi sannan za a yi shekara dubu hamsin ana tsaye Allah bai kula kowa ba to wanda ya sha wahala ya azumi a nan sai Allah sauƙaƙa masa wancan yini amma wanda kuma ya ruɗi kansa a nan ya ce shi ɗan ulcer group ne to sai Allah ta'ala rana alkiyamar sai ya rabu da shi da yunwar cikinsa amma muminai annabi sassanan ya tabbatar mana hadisi cewar filin alkiyoma ƙasar da suka taka Allah zai juyarwa kowane mumini in ya ɗaga kafarsa zai samu biredi rahama ta ubangiji ta'ala sannan Allah annabi sassanan zai shayar da su daga ruwan alkausar sai a ɗauke wa masu imani kishi da yunwa shi yasa tsanani na filin alkiyama Allah ya jingina su ne ga masu kafircewa Allah ya kira yawmun asir sai ya ce alal kafirina ghairu yasir kinan ga kafire ne yin yake da tsanani amma bayinsa mumine da suka bi shi suka kadaita shi suka yi masa da'a to yin yana zama mai sauki a gare su amin Allah sanya mu cikin bayinsa muminai amma wallahi duk wanda ya rudi kansa yanzu ya ce wai ya bi wata ɗariƙa ba zai azumi ba wallahi ya shiga uku duk wanda ya ce wani shehunsa ya ɗauke masa azumi wallahi ya ruɗe shi ko ya ce a in an je lahira ba ka da matsala wallahi bai ma san me lahira ba saboda yinin lahira Allah ya ce jariri ma a wannan yini fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba yaro dan jinjiri zai fidda furfura dan tashin hankalin yinin mace yanda take son da za ta haife ta yi watsi da shi tana shayarwa za ta yi watsi da shi za ka ga mutane su kara Allah ya ce wa mahun bi su kara walakin na azab Allah shadid ka ga mutane tamkar suna ɗimaushe da maye ba wai mayan sun sha giya ba ne tsabar zuzurutun azabar wannan yini ne to yanzu a wannan yini iya abin da zai cece ka shine da'ar ka ayyukanka na gargari to sai wani kazami ya ce ka kwantar da hankalinka baka da matsala an je lahiral zai ware ku ya ce ku ‘yan nasa ne in ka bi ɗariƙar su an so ba a so ba sai ka tafi aljanna kaga wannan ɗan iska ne bai san ma lahira ba duk annabawa ulul azmi min rusul suna cewa nafsi nafsi ba haka ba ne hadisi ingantacce a bukhari da muslim za mu je wajen annabi adam ya ce nafsi nafsi ko annabi nuh ibrahim musa isa annabi isa ne da ya ƙashe zai ce shawarar da zan ba ku ku tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun ji wani annabi Muhammad sallallahu zai ce ana laha ana laha ni nake da ceto wannan yini annabi sallallahu ya ce sai ya je ya sujjada a al'arshi ya wa Allah kirari da kalmomin da yanzu shi ma bai san su ba Allah zai ce da shi ya Muhammad irfa rasak wa sal tu'at washfa tushaffa ya Muhammad daga kanka roki abin da kake so za a baka nemi ceto za a baka annabi sallallahu ya ce ummati ummati ya rab al'ummata al'ummata ya ubangiji Allah zai ce da shi a wannan yinin to je ka cikin al'umman ka ka cire waɗanda za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi Allah ya sanya mu cikin su to a wannan yini fa akwai waɗanda annabi ya ce in sun je santa ruwan alkautar za su sha sai a ce waɗannan ƴan bidiya ne sai a kore su waɗannan ƴan maulidi ne ba za a bar su su sha ba saboda sun riƙe addini kiɗa da rawa da jijjiga jiki don haka wallahi ya koyan wa musulmai lamari na lahira ba fa wasa ba ne wallahi alkiyama diyan da ake faɗa maka fa sai ka je ka gani don haka mu zo mi wa Allah da'a mu amsa kiran Allah mu zo mi wa annabi sallama da'a mu amsa kiran manzon Allah sallallahu sai mu tsira a nan duniya da lahira amma wallahi muka rudu ko da cewar shehunai muke bi ko wallahi mun shiga uku Allah ya tsare mu ya rufa mana asiri da haka da farko malaya ya mana shimfiɗa ake cewa asiyamu lughatan abinda ake cewa azumi da nawa ake shiga sallan ne da arba'in yawwa asiyamu lughatan abinda ake cewa azumi a yare huwal imsak shine kamewa wasiyamu fi shar'a a shari'a kuma huwa ta'abbudu lillahi azza wa jalla bil imsaki anil akli wash shurb shine bautawa Allah mabuwayi madaukaki ta hanyar kamewa daga cin abinci da shan abin sha wasa'ilul mufattirat da sauran abubuwan da suke kare azumi wanda zamu ji su min tulu'il fajr sadiq ila ghurubi shams mala yace tun kafin fitowar alfajir na gaskiya wato har zuwa mi faduwar rana mala yace wa qabla ayyam halla bina dhayfun karim wannan khutuba ce malan yayi ta a cikin watan ramadan yace sannan gashi kafin wasu yan wato kafin wasu yan kwanaki wani bako mai karamci ya sauko mana wanda shine azumi ala wa huwa shahr ramadan wanda shine wata ramadan wanda mu ma insha Allah ta'ala yanzu nan da wata ɗaya da yan kwanaki muna fatan mu mu ga wannan wata Allah ya nuna mana shi da alkhairan sa kun ga wasu cikin mu sun so su ga wata amma babu su mu ma yanzu ba mu sani ba sai mu fatan Allah ya nuna mana wannan wata idan ya nuna mana kuma mu addu'ar Allah ya karfafe mu wajen aikata ayyuka na gargara a cikin sa saboda ka sani cewar kana ganin ramadan kana ganin sa sai an yi wani ramadan din da ba za a gan shi ba kana can ƙasa ka tafi barzakh Allah ji kan malamin mu malam kabir Allah masa rahama yace wato barzakh kenan kowa an je ana ajiye shi a wajen to haka ne mu ma ta nan za a je ami a ajiye mu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kowa sai an je an ajiye shi ana har zuwa ranar da kowa zai je ya gama tattaruwa sai ai busa kuma a tafilin alkiyama gaba daya shi yasa ba wanda zai je ma shari kafin ka je an gane tare za a je yau ba wanda zai riga wani zuwa yanzu tattara mutane ake ana ajiye su da haka mu ci gajiyar lokaci idan Allah ya nuna maka wata Ramadan daure kai aikin alkhairi baka sami ba Allah ba za ka ga wani watan ba wa sawmu wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma' kunji mala yace azumtan wata Ramadan wajibi ne saboda dalili na alqur'ani da sunna da ijma'i kenan wanda yayi inkarin wajibcin Ramadan arne ne shi duk wanda ya ce shi musulmi ne amma bai yadda da ramadana ba to wannan ya kafirta ya ridda shi yasa waɗannan ƴan ulsa group din ajiye musu tsoro idan har suka ƙi cewar azumin ba dole bane to waɗannan sun kafirta idan kuma lalaci ne hana su yi akwai hadisi ingantacce annabi sallallahu ya nuna mana wanda ya sha azumin ramadana da gangan ranar alkiyama ta agara za a yi hangin ɗinsa ta agararsa sannan a kama bakinsa daga nan zuwa kunnansa ana yagawa da lauje daga wutar jahannama kaga mutane ba su san sha'anin kiyama ba ko yanzu ko aka ce dss office aka kai ka ta'agara za a hangin ɗinka ana zana ka da bulala ya kake jin lamarin ai ko ba a zana ka ba aka ɗaure ka jininka ya dawo kayi ka san ka shiga masifa bare a ce a haɗa ma da duka mala yace ammal kitab amma dalili na alqur'ani shine fadin Allah ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda yaga wannan wata ya halasce shi da lansa da lafiyarsa ba matafi ba to ya azumci wannan wata inji Allah wa amma sunna amma dalili na sunna fa fi qaulin nabi sallallahu wato a cikin fada na sallallahu buniyal islamu ala khams musulunci an gina shi akan abubuwa biyar filolin da suka tokara musulunci daga ciki annabi ya ce saumu ramadan akwai azumin wata ramadan kenan wanda ya jingine azumin wata ramadan ya rusa ɗaya daga cikin filoli da suka tokare mi addini to kenan sai addinin sa ya fara tangal tangal wata nan sai kaga wata filar ma ta yi mi ta yi rauni sallah kenan ya daina daga nan sai la ilaha illallah sama zai ta yi rauni ya dawo bautar shaune kun ga shikenan ya yi bankwana da musulunci bai sani ba Allah mutum bai taka tsantsan bayan sai ka ji shi a wajen musulunci wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' da kuma fada annabi sallallahu a wato hajjin bankwana da yake cewa ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ku kiyaye dokokin shi wa sallu khamsakum ku sallaci salloli biyar ɗinku wa sumu shahrakum ku azumci watan ku shine ramadan wa addu zakata amwalikum ku bada zakkar dukiyoyinku inji annabi sallallahu alaihi wasallam haka ga wata ramadan masu kuɗi su ba mu zakkar dukiyoyinsu yau kan su riƙe ta su ba wa mabukata zakka in aka ba da zakka za a yi walwala yawa amma ba sa bayarwa in ma suna bayarwa ba mu sanya suke bayarwa ba wallahi da za a ba da zakka wallahi da talauci da yake ce al'umma da yayi mai da yi sauki amma ba sa bayarwa wa ati'u za amrikum sannan ku yi wa shugabanninku da'a tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar Ubangijinku. Kinan daga cikin sababi na tafiya aljanna akwai azumtar watan Ramadan. Wa amal ijma' amma mala yace ijma'i faqad ajma'ati al-ummatu ala wujubi sawmi Ramadan illa min udhrin shar'i. Al'umma kaf ta yi tarayya akan wajibcin azumin wata Ramadan akan dukkan wanda yake baligi mai hankali mazauni inda ba tare da wani uzuri na shari'a ba kamar jinya. ma inda mutum da lafiyarsa mazauni ne shi da hankalinsa to azumin wata ramadan wajibi ne a kansa arkanu siyamu siyami ramadana wa ghairi min as-siyam al-wajib mala yace azumi rukunai na azumin wata ramadan wato ginshikai da yake da su mala yace as-siyamu fi ramadan lahu ruknan wato azumi a cikin watan Ramadan yana da ginshikai guda biyu filoli wanda yana da muhimmanci mutum ya san su ar-ruknul awwal rukuni na farko wanda dole a same shi an-niyya shine niyya idan har ka tashi da Ramadan baka niyyar azumi ba me baka da wannan kuma dole da daddare ake kullami niyyar azumin watan Ramadan sabanin sauran azumuka na lafila azumuka na lafila ka iya karfe tara ta yi kawai kari dugu-dugu ka rasa abinci kuma baka ci komai ba ka ce gwara ma ka wuce kawai an gane amma azumin ramadan ba zai yiwu ba qala sallallahu alaihi wa sallam ko kuma mala ya kawo li qauli ta'ala saboda fadin Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din wato su waɗannan annaba ba su yi umarni da komai ba face da abauta wa Allah kuma ana masu suna masu kadaita su kenan nan al-ikhlas wannan aya ta kwadaitar da anniya da kuma al-ikhlas yi don Allah zamo niyyarka don Allah ne an gane wali qauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat da kuma fada ne sallallahu sani kawai ayyuka suna tare da niyoyinsu yawa akwai wanda kuma zai ramadan don Allah akwai wanda kuma zai yi mai don wato ainihin kawai ya ga kowa yana yi wa yajibu tabyitun niyyati fi siyamil fariḍa min al-layl qabla tulu'il fajr mala yace idan azumi na farilla ne kamar azumin watan ramadan to wajibi ne mutum ya kulla niyya tun dare tun kafin fitowar alfijir li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fada na sallam man lam yujmi'i siyama qabla al-fajr fala siyama la duk wanda bai tattara niyyar azumtan wata wato azumi qabla al-fajr ba kafin al-fajr ya fito bai daura niyya ba to fala siyama lahu bai da azumi wali kauli sallallahu alaihi wasallam sannan saboda faɗa na sallam man lam yubayyiti siyama min al-layl fala siyama la duk wanda bai kwanantar da niyyar azumin sa da daddare ba to bai da azumi an gane dan haka har malamai suke cewa daga cikin kuskure da muke shine wani yana iya kwanciya kawai sai ya ce gobe in ya an ga wata ya dawo azumi in ka kwanta da ramadan kai bacci baka samu labarin ganin wata ba sai hadda alfijir ya fito to in ka azumci wannan yinin ma sai ka rama sai ka rama shi ai baka yi niyyar dami ba da daddare ba don haka shi azumi wata ramadan dole kafin fitowar alfijir sai ka kulla me sai ka kulla wannan niyyar tasa an gane kuwa wannan kuma kuskure ne dole ne dole wannan kai wannan azumin ranar kuma ka rama wannan ranar to shi azumin farilla dole sai ka kulla niyya tun me tun dare shi yasa ka ce in an ga wata a tashe ni zan yi sahur da haka an tashe ka ko ruwa ne ka sha sai ka koma bacci an gane amma nafila amma azumin nafila fala tajibu fiha niyyatu min al-layl shi niyya bata wajaba da daddare ma'ana azumin nafila kamar yadda na mana bayani annabi sallallahu ya sha shigowa gida akwai abinci a ce babu sai ya ce ina azumi sai ya wuce kayansa sallallahu alaihi wasallam الركن الثاني ركن نبي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية العبادة كنجي كاموا daga barin abubuwan da suke bata azumin tun daga fitowar alfijir na gaskiya ko har zuwa faduwar rana amma sai malam ya kai yace bi niyyatil ibada da niyyar bauta idan kawai ba niyyar bauta bane likita ne yace karkaci daga karfe biyar na asuba na dare kenan yace har zuwa shida na wannan sai ka kame to ba azumi sunansa ba amma sai ya zamo da niyyar wata bauta ce da Allah ta'ala ya mi ya dora maka kai kamar yadda Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl ma'ana ku ci ku sha da daddare daga al-fajr ya fito ku kame sannan wato ainihin ku wato ainihin isar da azumi ku cika shi zuwa dare mala yace al-mufattiratu allati tufsidu tufsidu sawm abubuwa kuma da suke bata azumi din awwalan na farko al-aklu wash-shurbu amdan shi da sha da wato gangan mutun ya ci ko ya sha abin sha da gangan to azumin sa ya mi ya baci zai kame wannan yin kuma ya mi me zai agaji Abdul Malik zai rama ba wai azumi 60 zai ba sai zai rama amma dai laifinsa babba ne a wajen ubangiji yawo amma ba kafara bane abu daya da yake sa azumi sutun shine mutum ya kusanci iyalansa da gangan yana sanar da azumi amma idan mutum ya sha ya aikata laifi zai kame kuma daga baya mi ya rama wannan yini din amma kuma kar ya ji wai ai ba azumi sutun akan sai ji bai laifi ba a'a sabon Allah ɗaya sai sai janyo ma bala'in da baka san iyakarsa ba ai kuna karanta kissan yakin Uhud saba a nan sassan umarninsa ɗaya cewar ku na kan dutsen nan ku zauna ko an mun yi nasara ku zauna an an yi nasara a kan kar ku taimake mu da suka saba umarnin annabi sassan du na kan dutsen sai da aka kashe su sannan annabi kansa ba da Allah ya kiyaye ba da an kashe shi a wannan yayi sai da aka rotse masa kayi aka masa rauni sosai wannan saba umarni ɗaya na manzo Allah sallallahu ina kuma muka yi wata saba umarnin Allah da manzon Allah فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda suke saba umarnin Allah da manzon Allah ko su kiyaye wata fitina su same su ko azaba mai radadi don haka na a to ka gani ma'ana wannan akwai tsoritarwa in ka sha da gangan ka ce ai ramuko ne ɗaya kawai in Allah bai so ba wannan ɗayan da kai ma in yasu zai ki karɓa tun da ganganci ne Allah zai shiryar da mu faman akala mala yace duk wanda ya ci abinci au shariba ko ya sha amidan da gangan zakiran li siyami yana sana da azumin sa faqad fasada sawu azumin sa ya baci amma man akala au shariba nasiyan fi nahar ramadan amma wanda ya ci ko ya sha cikin mantuwa a yin ramadan au fi ghayr ramadan ko aunin sha wani samin faridatin au nafila fala shay alayhi to na wato ainihin farilla ne ko nafila babu komai a kansa to nan gaba tana da muhimmanci wani sai ya ce a nafila ne malam na ci don haka kenan azumin ya ya kare zan ci a kun ji malam ya ce azumin nafila ma na dau azumin litinin da alkhamis cikin mantuwa na ci abinci zan ƙara sami azumi na kuma azumi na yana an gane ba ya takaita ne akan iya azumin ramadan ba wasu yamu sahihun wal yutimma sawma wato azumin sa ingantacce ne kuma ya karisa shi saniyan abu na biyu da yake bata azumi alqai'u amdan mutun da gangan ya kakalo amai azumi ya baci faman ta'ammada alqai'a duk wanda ya da gangan ya amai fasada sawmuhu azumin sa ya baci wa alaihi an yaqdi yawman makana abinda ke kansa shine zai rama wani yini a gurbin wannan wa man zara'ahu alqait kun shi ma ramuko ne a kansa wanda ya amai da gangan zai mi zai zai rama wa man zara'a alqai' wa man zara'ahu alqai' ai galabahu amma wanda amai ya galaba akan shi fala qada alai shi babu komai ma'ana ba kai ka kakalo shi ba kawai Allah ya kawo maka amai kana azumi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahu qayn wa huwa sa'im falaysa alaihi qada duk wanda amai wato ainihin ya rinjaye akan sa ya galaba akan sa wato ainihin yana azumi babu ramuko akan shi wa in istaqa falyaqdi amma in shi da kansa ya kakalo amanto ya rama salisan abu na uku da yake bata azumi alhaid wal nifas shine zuwan jinin al'ada ga mata ko jinin haihuwa wacce take azumi ko da sauran minti 20 rana ta fadi ne jinin al'ada ya zo mata azumin ta ya baci kuma za ta mi za ta rama wannan ne na uku aljima' mutum ya kusanci iyali la khilafa fi anna al-jima'a yabtulu siyama idha waqa'a min 'amid mala yace babu sabani wajen malamai shawar idan mutum ya kusanci iyalin shi da azumi da rana yana sanar da azumin sa da gangan to azumi ya bace wa qaddanna al-qur'anu ala anna al-jima'a mufattirun kal akli wa shurb mala yace al-qur'ani ya nusantar da cewa kusantar iyali kamar cin abinci ne da sha na bata azumi فإذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان عامدا ذاكرا للصيام wanda ya kusanci iyalin shi a yin Ramadan yana sane da azuminsa da gangan faƙar fasada saumu to azuminsa ya ɓaci wa alaihil kafara sannan zai yi kafara kun ji da kafara take in kana siyamu wajiban alaihi in azumin dole ne akan shi wahiya kafara ita ce itqu raqaba zai yanta baiwa babu bayi yanzu ko amma an ce min a gabar ɗin a wani garin bayi ban san wani irin bayi ba ne fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain in bai samu baiwa ba to sai azumin wata biyu a me a jere ya tsokalo kansa masifa fa in lam yastati in ba zai iya ba fa it'amu 60 miskina sai ce da miskinai me 60 fa in lam yajid idan kuma bai samu halin da zai yi ba istaqarratil kaffaratu fi zimmatihi hatta yastati kafaran nan tana wuyansa har ya samu dama dole sai ya ɗayan uku ko ƴan tabaiwa ko azumin wata biyu a jere ko kuma mi ko kuma ciyar da miskinai 60 طيب مالا yake cewa as-siyamu fi ramadan wa fi ghayri ramadan ibadatun min a'zamil ibadat wato ibada ko kuma azumin cikin wata Ramadan da ma wajen Ramadan ibada ce bauta ce mafi girman bauta was-sa'imuna fi Ramadan wa fi ghayri Ramadan yubashshiruhum rabbuhum fi kitabi mala yace masu azumi a wata Ramadan da wajen Ramadan ubangiji yana musu bishara albishir cikin littafin shi wa rasuluhum sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatihi bima yali haka annabi sai yana musu bishara cikin sunnarsa da abubuwan da ke tafi wannan bishara ta shafi waɗanda suke masu azumi ne ga iyayenmu a nan suna da ƙoƙarin azumin litinin da alhamis Allah ta'ala ya karɓa musu mu ma Allah ya karfafe mu ya ba mu ikon yi gashi su ne iyayenmu amma sun fi muhimma ko mu kuma mu ya kamata saboda mun fi su ƙarfin jiki ko su sun ɗan fara sun fara sittuna saba'una amma sun fi mu kokari to ba wai suna ga sun kusanci lahira bane mu ma baka san yaushe mi lahira za ta za ka kusance ta ba dan haka abu ne mai kyau idan mutum zai iya yana azumi na nafilfilu suna cike gurbin na kasu da aka samu ami a afarilla kuma in ka saba yanzu shine in ka girma ba za ka ba za ka sha wahala ba amma in baka saba ba to in ka girma in kai azumi dai na nafila ji za ka yi kamar za ka halaka awwalan daga cikin bisharar da Allah ya musu annabi sai ya musu bil maghfirati wal ajri al azim gafara da lada mai girma azumi yana sa mutum ya samu gafara ta ubangiji kuma yana sa ya samu lada mai girma a wajen Allah qala ta'ala Allah yana cewa innal muslimina wal muslimat lalle musulmai maza da mata har zuwa fadin Allah was sa'imina was sa'imat da masu azumi maza da mata Allah ya ce a ƙarshen ayan a'adda Allahu lahum maghfirah Allah musu tanadin gafara a wajen shi wa ajran azima da lada mai girma amma dalilu ala maghfirati dhunubi wa takfiriha wato wannan kenan dalili da yadda malai ya kawo na mi lada mai girma malai ce amma dalili na gafarar zunubi da kankarewar zunubi din qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce man sama ramadan duk wanda ya azumci wata ramadan imana yana mai imani wa ihtisaban da neman lada wajen ubangiji gofira lahu ma taqaddama min dhanbi to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubi shi in ka azumci wata ramadan wa sa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar fa qala sana annabi ya hau minbari sai ya ce amin amin amin sau uku Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka amsa qila ya rasulullah innaka sa'idta al-minbar fa qulta amin amin amin aka ce ya ma'aikin Allah ka hau minbari ka ce amin sau uku fa qala annabi ya ce inna jibril alaihi salam atani fa qala mala'ika jibril ne ya zo min ya ce da ni man adraka shahra ramadan duk wanda ya riski wata ramadana falam yughfar lahu ba gafarta masa ba ko fada kalan nara ya shiga wuta fa abadahu Allah Allah ne santar da shi kinar ramadan wata ne da yake da yalwar gafarar ubangiji ko har mala'ika jibril ya addu'ar cewa duk wanda ramadan ya zo irin yalwar gafarar da ake kowane yini da kowane dare a ce shi an tsallake shi bai samu wannan ba to hasararre ne an gane lalla dan fera ne baya azumi to yayi asarar wannan mi wannan gafara amma duk wanda ya kiyaye dokoki da Allah ya shar'anta a watan Ramadan ya kame bakinsa daga zantuka da ba sa dacewa ya kame gabansa daga aikata laifuka yake kokarin karatun alkur'ani yawaita sallah ta nafilfilu kiyaye dukkan abubuwan da suke na alfarmar wata sai kaga ya shiga cikin wadanda suka samu wannan gafara amma ko kun sa a cikin mako wanda ba sa mutunta wannan alfarma wannan wata duk wani abu na sabansa ba zai daina ba kaga ai mutum irin wannan sai ajiye masa tsoro bai daina kallakallan da yake ba masu kyau marasa kyau masu muni duk wani abu da yake bai daina ba wani ma kuma kofar da ramadan nan ne kofar ma shi da yake samu ta tsiya dan la Allah yarinyar da yake nema za ta na fakewa da tana tafiya gurin tafsiri ashe daga gurin tafsiri ake daukan ta mota suke tafiya wani waje Allah shirye da mu qul amin sai malaika jibril yace kace amin fa qultu amin annabi yace amin Allah ka amsa wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibal kaba'ir idza idza jtunibatil kaba'ir annabi yace ramadan zuwa ramadan suna kankara tsakaninsu idan mutum ne sanci manya manyan laifuka ma'ana mutum baya zina baya kidnapping baya zuwa gona ya kashe mutane haka kawai ya yanka su baya kisan kai baya kaza to waɗannan abubuwa din in baya yin su sai zama daga Ramadan zuwa wani Ramadan Allah yana gafarta masa abin da yake tsakiya wa amma dalilu ala azimi ajri sawm amma dalili da yake nuna girman ladan mai azumi shine qauluhu ta'ala fadin Allah inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab sani kawai Allah yana cika ladan masu azumi ba tare da yaƙi diddige ba wasaimu fi muqaddimati sabirina mala yace mai azumi kuma yana daga cikin gaba gaban masu hakuri me yasa li'annahu sabar ala ta'atillah domin yayi hakuri a bisa yi wa Allah da duk wanda bai hakuri ba ba zai iya azumi ba an gane yanzu wata goma sha ɗaya kana cin abinci ga wani wata ya zo sai a ce maka me kai kwana talatin kuma ba ka ci da rana ba kaga banda Allah wai sai ya saka azumi ai babu to wa sabara ala an ma'siyatillah sannan yayi hakuri daga barin sabon Allah da yawa daga cikin mutane zaka ga idan Ramadan yazo suna ku ne santa sabon ubangiji fa ajruhu inda Allah azim don haka ladan mutum a wajen Allah babba ne ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال shi yasa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna ya ma'aikin Allah nusantar da ni wani aikin da zan shiga aljanna da shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alayka bis sawmi fa innahu la mithlala to ka yawaita azumi bai da kwatankwaci ma'ana in dai aikin da zai kai ka aljanna ne to ba irin me ba irin azumi amma kun ga mu mun yi muna da lalaci akan bauta ta me ta azumi وقال صلى الله عليه وسلم سنة نفسه na cewa kullu amal ibn adam lahu wato na hadisi ne na kudusi Allah na cewa duk aikin dan adam nashi ne ai lahu ajrun mahdud ma'ana na da iyakantaccen lada illa saw banda azumi fa ajruhu ghairu mahdud shi wato azumi ladan sa bai da iyaka shi yasa Allah ya ce fa innahu li wa ana ajzimi azumi na wane ne yake sakayya shi fa abshir ayyuha as-sa'im bi maghfirati dhunub mala ya ce ya kai azumi ka yi albishir da gafarar zunubi wal ajiril azim da lada mai girma wa sa'adatin duniya wal akhira da rabon duniya da lahira fa siyamu kulluhu khair saboda azumi dukkansa alkhairi ne qala ta'ala Allah yana cewa wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun yin azumi shi yafi muku alkhairi tun da ma lokacin azumi kana da zabin ko kai ko kaci lafiyar ka kalau sai Allah ya ce amma yin azumin shine mafi yafi muku alkhairi in kun sani yafi muku alkhairi saboda lafiya ne yana taimakawa wajen ingantuwar mi lafiyar ku kun san duba la'aina jinyoyi mu yake janyo su yawanci shi yasa kasashen da suka fi mu cin dadi da cin abinci da sun fi mu mi jinya rashin lafiya yanzu ga iyayenmu ga babanmu ya da a Saudiya eh zaka ga in ka je Laraba a kujera suke sallah amma mu ba wanda bai kai ka shekaru bane ba sai a kujera amma a tsaye zaka yi tsawafin ka kai kaza amma wanda ya kai ka shekaru sai an tura shi a kujera ba zai iya shaudi bakwai din nan ba shi yasa kujerar ma suka yi mai remote kawai sai dai ya zauna ya matsa ta kawai tana shewayawa da shi babu lafiya to wannan cin zakin shan zakin da cin kajin da wannan ciye-ciyen duk su suke janyo musu wannan abubuwa to idan kana azumi kana yaƙan mi waɗannan abubuwan ne da aka yawancin ma fitina ne an gane shi yasa imam shafi'i yake cewa talasun hunna muhlikatul anami wa da'iyatu sahihi ila saqami daga ciki yace mi dawamu mudamatin wa dawamu wat'in wa idkhalu at'ami ala at'ami yace abubuwa guda uku su suke halakar da mutum mai lafiya su sa ya fara jinya daga ciki yace akwai yawan cin abinci du mai cin abinci da yawa ya ci ya kara ya ci ya kara to ba zai mi ba ba zai lafiya ba an gane kuwa Allah kara mana lafiya wa min alkhairin ladhi yatahassalu bihi as-sa'im min siyami daga cikin alkhairin da mai azumi yake samu da azumin sa annahu yawm al-qiyamati yakunu ma'a as-siddiqin wa shuhada rana al-qiyama mai azumi yana zamowa tare da siddiqai da shahidai ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu yake cewa ya ma'aikin Allah ara'aita in shahidtu an la ilaha illallah ka bani labari in na shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah ne wa sallaitul khams na sallaci salloli biyar kenan kun ga addini fa akwai sallah ko to mutum baya sallah fa akwai damuwa to wallahi waɗannan yaran da suke feran ba za sallah kun ga ba addini suke ba ba wani abu da yake ɗauke wa mutum sallah sai dai in hankalin mutum ya mi ya bashi yaƙi ana yi arana da musulmai Allah ya ce a yi sallah wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa liya'khudhu aslihatan ma zuwa ƙarshe a yaƙi ma Allah ya koyar da yadda za a yi sallah in ana cikin firgici da tsoro an je gona ana tunanin kidnappers za su zo to kuma daman da bindigoginku a cikin gonakinku to wasu sai su yi sallah wasu kuma su tsaya su tsare ku to kun ga ana cikin tsoro da firgici ma ga yanda musulunci ya ce a yi ai sallah to kai sai da kake zaman gida lafiyar ka kalau ka ce ba za ka yi sallah ba wa addaitu zakka yace kuma na bada zakka wa sumtu ramadan na kuma azumci wata ramadan wa qumtuhu kuma na tsayu na raya dararan sa mimman ana cikin suwa nake qala annabi yace minas siddiqin wa shuhada kana tare da siddiqai da shahidai kenan kiya azumin wata Ramadan da tsayuwa dararen wata Ramadan yana sanya mutum ranar alkiyama ya zama cikin siddiƙai da shahidai mala ya ce salisan abu na uku abishir ayyuha sa'im kai farin ciki fa inna soma junna wato azumi kariya ne ai wiqatu min ash-shahawati wan nar ai kariya ne daga sha'awoyin duniya da kuma wuta dan mutum yana so ya bawa kansa kariya daga fitintunin duniya da kuma azabar wutar to ya lazumci yawaita yin mi yawaita yin azumi an gane shi yasa kasashen da suka fi mu koshi sun fi mu fasikanci haka ne in mutum yayi koshi da yawa to kuma babu sai kaga in bai da iyali ya zamo mi ya zamo fasiki to in mutum yana azumi yana karya wannan garkuwa din thalithan abu na uku abshir ayyuha sa'im bi rayyan wa huwa babu min abwabil janna ya kai mai azumi kai albishir da rayyan wacce kofa ne daga cikin kofofin aljanna a'idda lis-sa'imin karamatan lahum Allah ya tanadinta ga masu azumi don karrama su min rabbil alamin wato uidda lis-sa'imin karamatan lahum min rabbil alamin wato an tanadar da ita ga masu azumi karrama daga ubangijin halittu kenan ranar alkiyama wata kofa ce da aka kebance kamar yana so sami annabi sallallahu alaihi hadisi yake cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan aljanna ko ta koba sunanta ar-rayyan yadkhul minhu as-sa'imun masu azumi za su shiga ta cikin yawmal qiyama ainul al-qiyama la yadkhulu ahadun ghayruhum annabi yace wanin su ba zai shiga ba yuqalu aina as-sa'imun ranar al-qiyama za ce ina masu azumi fa yadkhuluna minhu sai su shiga ta ciki fa idza dakhala akhiruhum idan na karshen su ya shiga ughliqa sai a rufe kofar falam yadkhul minhu ahadun babu wanda zai shiga bayan su wa man dakhala shariba duk wanda ya shiga wannan ta kofar nan zai sha abin da ke cikin aljanna wa man shariba lam yadhma abadan duk wanda ya sha kuma ya daina jin kishi har har har kenan wannan kishin da zaka ji yana da me iyaka shine in kai hakuri ka bauta wa Allah ta hanyar yin azumi da ranar alkiyama sai ka shiga aljanna sai ka sha ruwa daga nan kuma me babu kishi rabi'an da hudu abshir ayyuha as-sa'im ya kai mai azumi kai albishir fa inna siyama wal qur'ana yashfa'ani laka yawm al qiyama domin da azumi da alqur'ani za su cece ka ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi zai ci ubangiji ka bar cetonsa na hana shi na katange shi daga cinsa da shansa da sha'awansa da yini da rana da ramadan sai annabi sallallahu alaihi ya ce sai Allah ya bawa azumi ceton bawa kenan kun ga wanda yake azumi ko yake karatu alqur'ani to waɗannan za su wato ainihin ceci bawa khamisan gaba ta biyar kuma tana da muhimmanci abashir ayyuha sa'im fa inna du'aaka mustajab mala yace kai farin ciki ya kai mai azumi addu'ar ka karɓaɓɓiya ne hakika ina so mu koyi addu'a yawancin mu bamu iya mi ba addu'a duk abin da ya tunkare mu fa ya dame mu mun yawaita addu'a Allah zai mana mi magani shi to wallahi yawancin mu bamu iya addu'a ba wasu da ba musulmai ba ma sun fi mu iya addu'a ya sai ka samu wanda ba musulmi ba wallahi akwai wanda aka ce mai in ya zauna addu'a sakamakon sha ɗayan dare sai ya je asu bayan ayi da Allah ka gaddara musulmi ne shi wannan abu al'amuransa za su tafi sai ko ba su tafi ba wallahi za su tafi sai amma ga mai azumi addu'a sa karɓaɓɓiya ce amma sai ka samu duk lokacin yana ƙarar da shi babu addu'a ko sai ya ce ma yana da damuwa to kana da damuwa kuma wanda yake ya damuwa nan shine wa Allah kuma ya ce addu'arka kai mai azumi karɓaɓɓiya ce to don mi za ka yi wasa to ya kamata masu azumi su yawaita mi addu'a musamman in kana azumi ina ba mutum shawara kana cin ribatan lokutan da kuma daman ko baka azumi ake karɓan addu'a sai ka haɗa gashi kana azumi misali a cikin sujada in kana azumi ka zo nafila da ramadan kar kawai daga sa ka sa goshinka kawai subhana rabbiyal ala ka dago a'a ka koka Allah damuwoyinka sannan in ka zo masallaci da wuri an kira sallah nan ma daman ko baka azumi annabi ya ce tsakanin kiran sallah da iqama lokaci ne da ake mi amsa addu'a sai kai addu'a ruwan sama zai sako ka kaddara da azumi ga damuna ana an fara ruwan sama lokaci ne da Allah yake amsan mi addu'a sai kai mi sai kai addu'a dan haka addu'a tana da muhimmanci fa kuma wallahi mun yi sakaci da ita wallahi tallahi mun yi sakaci da addu'a annabi kuma baya wasa da addu'a annabi duk lamarinsa menene ba wai iya annabi shi kaɗai ba duk annabawa ma annabi zakariya da yana son kamiyai addu'a annabi ayub da yana jinya da yana son waraka miyai addu'a annabi yunus da ya shiga cikin kifi miyai addu'a annabi yusuf da yana cikin kurkuku miyai addu'a duk annabawa in ka karanta su gaba ɗayan su addu'a suke to wannan addu'o'in da Allah ya ta kawo mana alkur'ani annabi ibrahim ya yi addu'a annabi wani ya yi addu'a annabi wai me yasa ake yi shine laqad kana lakum fihim uswatun hasana kyakkyawan abun koyi ne mai koyi da su da haka yana da kyau mu yawaita addu'a da ramadan kar mu wasa yanayi da kake ciki ka roki Allah rana ɗaya sai Allah ya canza yanayin da kake ciki Allah dai ya rufa mana asiri qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace salasu da'awatil mustajabat addu'o'i ku karbabu ne daga ciki da'watus sa'im addu'ar wanda yake azumi wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace salasu da'awatil la turad addu'o'i ku ba a meshe da su in an roƙa Allah yana amsa su daga ciki yace me wa da'watu sa'im addu'ar mai azumi kaga hadisan biyu na farko yace karbabu ne nabi kuma yace ba za a miyar maka su ba to da haka mutum ya yawaita addu'a mu koyi addu'a ya Allah sadisan gaba ta gaba abshir ayyuha sa'im fa inna siyama tariqun ila aljanna ya kai mai azumi kai albishir domin azumi hanya ne na tafiya aljanna shi yasa wanda ba sa azumi suke kin yin azumi yan olsa guru sun haramta wa kansu hanyar da za su tafi mi su tafi aljanna azumi hanya ne da mutum zai tafi mi zai tafi aljanna amma kana kato lebura kana iya zuwa ka ini kana leburanci ga wuya a kudin da bai kai ya kawo ba wanda zaka karar da kudin a banza kuma ka ki kai mi azumi da zaka samu lada ranar alkiyama فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله daga abu umama Allah ƙara masa ya dake cewa na ce ya ma'aikin Allah dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna ya ma'aikin Allah nuna min aikin da zan shiga aljanna da shi qala annabi yace alayka bis sawmi fa innahu la mithla to kai wai ta azumi bai da kwatan kwashi ya Allah mala yake cewa sadisan nashid sabi'an na bakwai abshir ayyuha sa'im kai bishara ya kai mai azumi fa innaka bi siyami tatahassalu ala thamarati siyam domin da azumi zaka samu gajiyar azumi wa minha daga ciki as-samaratul ula gajiya ta farko as-sabr hakuri mai azumi yana koyan hakuri annabi ya ce in wani ya zage ka maka ce kana azumi kaga ai koyan hakuri ne an gane kenan baka azumi ba da in mutun ya mi ya ci mutuncin ka karama amma dai in kana azumi in mutun ya maka kace ina mi ina azumi kenan wannan tarbiya ne hakuri ake so a koya maka an gane sannan aka ce mi ka kame daga sha'awa ka kame daga kaza ka kame daga kaza duk wannan ana koya maka ne na hakuri abu na gaba a samaratu sani at-taqwa kiya dokokin Allah Ramadan da sauran azumumuka suna tarbiyantar da mutum ya koyi kiya dokokin Allah an gane zaka ga mutum da Ramadan an ce kar kai kaza an kai kaza azumin ka ya baci kaga wannan duk tarbiya ake maka to sai kaga a hankali a hankali mutum ya mi ya daure kuma mutum kamata yi idan har kana azumi ya koya ma tarbiya to in baka azuma ya tarbiyantar da kai da wannan mai tarbiya yanzu kamar mu ne sai muka yi ramadan muka daina kalla kalla da komi ramadan yana wucewa ranar da aka yi sallah muka koma tsilin kun ga bai mana amfani ba kamata ya in ka canja to ramadan ma ya wuce a samu kashi saba'in zuwa tamanin kame ka zubar wani ramadan din ma ka rage ashirin kaga a hankali zaka bi zaka canja amma kana ta ramadan kana ta ramadan baka canja kun ga akwai masifa gaba ta gaba samaratu salisa makarimul akhlaq wato kyawawan dabi'u kamar mai azumi ba a so yana maganganun batsa ba a so yana daga murya ba a so yana zagi ba a so yana fada ba a so yana shaidar zur kun ga wannan duka kyawawa ne na mi na dabi'u daga ciki kuma me riqqatul qalbi wa taharatu moriya ta gaba shine mutum zuciyarsa takan taushi kuma ta yi tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa samu shahrus sabr wato azumtar ramadan wa thalathatu ayyamin min kulli shahr da azumtan kwanaki uku kowane wata yuzhibna wahra sadr da bakin rai da bakin cikin zuciya duk wanda yana shafewa kenan in kaji kana da yawan jin haushin mutane ha kawai ka tsani kowa ka ji damuwa ka ji zuciyarka za ta yi bindiga to kai wai tabi azumi annabi yace yana tafiyar da wannan wahra sadr din wannan jin kuncin da jin damuwa da jin kaza in ba haka ba kawai zai mutum ka gami ya rubuta takarda cewar idan na mutu kaza da kaza sai ya daure ya daure wuyansa a fanka ko ya tafi lahira so da damuwa ta me baya azumi kuma baya bauta an gane ba kyau as-samaratul khamisa samara ta karshe kuma ta ta biyar imsakul lisan mutum yana koyan me kama harshe daga cikin sabuban tsira kuma akwai mutum ya koyi kama mi harshe احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان zai imamu shafi'i yace ka kiyaye harshenka ya kai mutum yace saboda tamkar maciji ne sai kai ka lahira an gane me kai fir'auna wuta harshe harshe ne da haka harshen nan mutum bai ta katsantsan ba yanzu sai bi sai halakar da shi fir'auna da harshen sa yace ana rabbukum al'ala shikenan ya halaka yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace alaysa li mulku mulku mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sai ga al-anhar tajri min fawqihi da je tahti sai ga ta ta saman sa da ta kasa yayi gashi ta sama kuma ya bai da iko da ita da haka mutum ya kame harshe da ramadan kuma azumi yana sa mutum ya mi ya koyi kama harshe ubangiji ta'ala ya datar da mu insha Allah ta'ala nan za mu yi birki zama na gaba sai mu ɗora insha Allah a dai abin da ya shafi Ramadan kuma yake da alaka da shi Allah ta'ala ya sa mu dace agaji na nan wata biyu ne a jere na haka wata biyu shine mutum zai a jere idan har azumin da mutum ya kashe mutum ne shine ne zai azumi sittin. an gane amma azumin wata ramadan zai wata biyu ne a ne a jere wata biyu kuma ba na kalandar boko ba shine wata na kalandar mai musulunci an gane la'alla ma kaga ba za su cika wannan mai sittin din ba sabanin idan har mutum ya kashe wani da bisa kuskure to anan kuma zai mai zai azumi ne sittin ne a jere Mm. Mm. wannan tambayar shine mace idan tana jinin tana da tana ta da azumi misali da azhar sai jinin al'ada ya zo mata shin azumi da ya kare to za ta kame ko kuma za ta ci ta rama babu kamewa a kanta abin da yake kanta shine ramu ko da haka za ta ci abinci amma girmama wannan sha'a'ir din bai kamata ta ci abinci a fili ba mu gadara suke musamman yan mata gadara suke a tsakar gida kaga suna ci abinci kuma bata taba ganin mamanta tana ci abinci a tsakar gida ba yawa to iyayenmu suna da kunya suna da wasu abubuwa na tarbiyya amma mu sai kaga har wani gadara ma gadara suke la girmama wannan wannan sai ya zama su kebance ko da zaki ci abincin ki kebance me ki ci abinci domin wa mayu azim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub dalilin na tsoron Allah ne kaga mutum yana girmama wannan sha'air na musulunci Allah ta'ala ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله 我们要按两个。